أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مدسادوا أولا يمشي من البركة yammacin ranar alhamis sha ɗaya ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da ashirin da shida ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya a cikin wannan darasi namu na littafin kitabul kaba'ir wanda alhafiz abu abdullahi zahabi ya rubuta shi wannan shi ne darasinmu na saba'in da ɗaya kuma za mu tashi a daidai kan kabira ta hamsin wadda mai littafin ya ce alkabira ta hamsin kabira ta hamsin albagiyu ita ce zalunci da ƙetare iyaka قال الله تعالى على من يجي إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم innama sabilu wato kadai dai zargi yana kan waɗannan ne waɗanda yau limonan nasa suke zaluntar mutane suna shiga haƙoƙinsu wa ya bugu na fil ardin zairil haq sannan kuma suna yin zalunci a cikin ƙasa a doron ƙasa ba tare da wani haƙƙi ba ulai kalahum azabul alim Allah ya ce waɗannan azaba mai radadi ta tabbata gare su wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ce إن الله أوحى إلي أن تواضعوا للي حقيقة الله من أبي سركياي وحي قريني شوى كي كي قنقن دكي حتى لا يبغي أحد على أحد أنسي يا زمتو ونباي ووني ظالم شدك إتر إياكا ولا يفقر أحد على أحد أنسي يا زمتو وننكو باي ووننكو girman kai da alfahari رواه مسلم امام مسلم ne rawaito shi wa fil asri ya zo a cikin asari wato labari wanda aka karbo daga magabata law baga jabalun ala jabalin laj'al Allah al-baghiya minhuma dakkan da ce wani dutse zai wa wani dutse girman kai da ta'addanci da zalunci da sai Allah ya sanya mai yin zaluncin ya zamto ya niki tamkar gari wannan shi ma imam al-bukhari ya ruwaito shi a cikin al-adab al-mufrad hadisi na 588 da kuma imam al-baihaqi a cikin shu'abul iman hadisi na 6693 wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi kira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gari shi ya ce ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما ما يذكره له في الآخرة من البغي وغبيات الرحم أنا صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة باب وني ذنبي وندا يفتنشنتا الله يجغوت yin uquba ga ma'abucinsa fi duniya tun anan duniya ma ma ya dikiruhu lahu fil akhirati tare da abin da Allah ya tanadar mishi gare shi a lahira min al-baghy wa qadiyatir rahim fiye da zalunci da kuma yanke zumunta wayannan zunubai guda biyu to sun suka cancanta Allah ya gaggauta hukumar su tun daga duniya kafin mutum je lahira ya tare da babbar hukuma wata wani zai ce to kuma yaya irin su shiga haƙƙin iyaye ko raina iyaye to ai raina iyaye ya hada duk biyun nan ne a cikin shi akwai yankin zumunta a cikin shi kuma akwai zalunci din shi sa za a ganin da nan da mutum ya yi wa babansa ko mahaifiyar shi wani abin na rainin hankali ba za a jima ba kana nan da ranka da hankalinka da wayonka za a ga kuma Allah ya fara rama wa iyayen nasa ƙoƙar kasafa Allah bi ƙarun al'arba hakika ya gabata cewa Allah madaukakin sarki ya sanya ƙasa ta haɗi ƙaruna hina baga ala ƙaunihi yayin da yi wa mutanen shi ta'addanci فقد أخبر الله تعالى عنه بقوله أريد أعلم المسلمين يا بعد الأباري قريب أكنشي كتن فلسة ديشي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه أجيغا الذي قارون يا كتنشي لك تكمتنا أنا موسى سيزالنشي قريب الله يشي وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين har zuwa ne da Allah yake cewa fakasafna bihi wa bi darihi lard sai muka sanya ƙasa ta kama shi da kuma gidan nasa Allah ya haɗi gidan shi shi kansa gaba ɗaya ayoyin suna nan a cikin suratul qasas aya ta saba'in da shida zuwa ta tamanin da ɗaya ƙwala bulul jauzi a shek abdurrahman ibn jauzi ya ce fi bagai ƙaruna a ƙwalun akwai zartuka daban-daban da suka zo game da wani irin ƙetare iyaka ne da zalunci ki ƙaruna ya yi a hadwa ɗaya daga ciki shi ne annahu ja'ala للبغية جعلا على أن تقذف موسى عليه السلام بنفسها ففعلت cewa shi ƙaruna ya kira wata karuwa ne ya gaya mata wani kuɗi da zai bata a bisa cewa ta yi wa annabi musa alaihi salam ƙazafi ta ce wai annabi musa alaihi salam yana zuwa wurinta ko kuma wani abu ya faru tsakanin da annabi musa wa fa'alat ita kuma sai ta aikata wannan فاستهلفها موسى على ما قالت sai annabi Musa alaihi salam ya nemi cewa to ta rantsi game da abin da ta faɗa fa akhbaratu bi qissatiha ma qaruna wannan mata sai tsoro ya kama ta sun ta sun cewa annabi Musa annabin Allah ne dan haka sai ta bashi labari game da abin da ya faru tsakaninta da qaruna wa kana hadha bagyu wannan shine zaluncin da qaruna yayi da kuma ketare iyaka قال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس ne faɗi wannan wani shi ƙaruna ya shirya abin ne kamar irin gwale wannan idan annabi musa alayhi salam ya fito cikin mutane yana wa'azi akan a daina zina a daina shashanci a daina kaza a daina kaza shikenan wannan wannan karo sai ta miƙe ta ce ai kana cewa a daina zina kuma ni ga da ciki ko wannan cikin naka ne to shine abin da ya faru to yayin da ta ba wa annabi Musa alaihi salam labarin cewa ƙaruna ne sun yarta yi wannan to sai annabi Musa alaihi salam abci ya daga hannu yi addu'a nan da nan kuwa ƙasa ta kama ƙaruna ta rika kama shi gaba gaba yana nutsewa yana nutsewa yana ihu yana Musa ka tuna zumunta ka tuna zumunta ina annabi Musa alaihi salam bai kalli shi ba har sai da ƙasar nan ta gama haɗe shi tsaf to a wani asarin an ce lokacin da annabi Musa alaihi salam ji ganawa da ubangiji sai Allah ya tambaye shi ba dan bai sani ba ya kuka yi ne da bawa na karuna har kai mishi wannan addu'a eh sai ce ya ubangiji ka ji ka ji abin da yi tare da cewa ka sani ubangiji ya tambaye shi to lokacin da yake cewa ka tana zumunta ka tana zumunta me yasa baka tana zumuntan ka taimake shi ba ka umarci ƙasar ta suke shi ya ce ya ubangiji kafiri ne ba kafiri ne ubangiji subhanahu wa ta'ala bisa tausayi da rahama a irin ta sai ce mishi musa dan ba kai ka halice shi ba dan ba kai ka halice shi shi sa ka bashi ni da ya kira ni ko da so ɗaya ne da na tsiratar da shi haka ubangiji ya gaya mana dubi dai ƙaruna wanda in dai mutum ya san wani abu na addini ba zai iya lissafa maka kafiran da suka gabata ya lissafa maka guda biyar bai sanya ƙaruna a ciki ba dubu dai duk girman alkur'ani ba a kawo sunayen kafiran zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cikin sa in banda Abu Lahab sai dai a faɗi siffofin su amma ba a faɗa sunayen su in banda Abu Lahab shi kadai aka ambaci sunan shi amma ƙaruna ƙaruna cikin alkur'ani Allah ya ambace shi a wurare da dama shi kuwa fir'auna sai da Allah ya ambace shi sau hamsin da uku fir'auna fir'auna da fata sau hamsin da uku fir'aunu fir'aunu da rufa shi kuma sau ashirin da ɗaya a cikin alƙur'ani kaga duk wannan yana nuna mai yana nuna girman laifinsu a wurin Allah to amma dubi irin kuma yadda Allah subhanahu wataala yake da matuƙar nuna ƙauna ga bayinsa duk da haka Allah subhanahu wataala bi ƙyale su ba duk da hakan dai rahamar shi tana bibiyar su ƙaruna sai da Allah ya ambace shi a cikin alƙur'ani har gurare guda hudu a cikin alƙur'ani ta haka nan shi ma hamana Allah ya ambace shi a wurare da dama a cikin alƙur'ani kaga dai kafirci irin na su abu jahal su wali da ɗan mugira su asi ɗan wa'il amma duk da wannan kafircin nasu allah bai ambaci sunayen su ƙarara cikin alƙur'ani to wannan shine ainihin bagayu wato ƙetare iyaka da zalunci wanda shi ƙaruna la'anatullahi alaihi yayi kuma hatta littattafai na turawa wanda suke binciken tarihin ƙasar masar sun kawo tarihi shi kan shi ƙaro na duk yadda alƙur'ani ya wasauta shi ɗinnan haka ne taskokin arzikin ƙasar gaba ɗaya hannun shi makullan kawai yawan makullan da ke hannun shi alƙur'ani ce sai an tara samari ƙarfafa masu yawa tare suke iya ɗaukar yawan makullan na dukiyarsa da kuma dukiyar ƙasar wanda suke hannunsa wasani labari na biyu game da zaluncin da shi ƙaruna ya yi innahu bagha bil kufri cewa shi yayi zalunci ta hanyar kafircewa Allah azza wa jalla min jima da daukaka qalahu bahaq bahaq ne ya fada wa salisu qauli na uku innahu bagha bil kufri cewa ya yayi zalunci ta hanyar yin kafirci qalahu qatada qatada ne ya fada wannan qatada dan da'a masa والرابع له أنه أقال ثيابه شبرا cewa shi ƙaruna ya sanya tufafin shi ya ƙara wa tufafin shi tsawo har kamar ɗani guda ƙara wa aƙa'ul furasani wannan kuma shi ne ƙaunin da aƙa'ul furasani ya fada annahu kana ya hudumu fir'auna fa'ata da ala bani isra'ila cewa shi ya kasance yana hidimtawa fir'auna ne sai kuma yi zalunci ƙetare iyaka akan ‘yan uwansa banu Isra'ila domin shi ƙaruna da shi da hamana dukkaninsu suna daga cikin banu Isra'ila to amma kuma suna tare da fir'auna wajen zaluntar banu Isra'ila ne. Fazalan mahum sai zalunci banu Isra'ila, hakawul mawardi, wanda shi da abin da imamul mawardi ya faɗa kamar yadda za shi zadul musir a tafsirin shi sirna shi al-imam ibn al-jawzi. jiz'i na shida shafi na ɗari biyu da sittin da hudu faɗansa kuma da ya ce faka safna biyu wa bidin rilam sai muka kama shi da shi da gidansa gaba ɗaya muka sanya ƙasa ta haɗe su lamma a mara ƙarunan bagiya da ƙarfi musa yayin da shi ƙaruna ya umarci wannan karuwar ta yi wa annabi musa alaihi salam ƙarfi gaziban musa fada'a alayhi annabi musa alaihi salam sai fushi da shi wato yayi masa mummunar addu'a fa wahallahu ilayhi sai Allah ya wahayi gare shi inni qad amartu al-arda an tuqli aka fa murha hajiga a wannan wuni ya kai Musa nayi wa ƙasa wahayi cewa lalle ta yi biyayya gare ka duk abin da ka umarce ta haka za ta yi fa qala Musa sai annabi Musa alaihi salam ya ce ya ardu khudihi ya ki ƙasa kama shi fa akhadhathu ata gayyabat sarirahu sai ƙasa ta kama shi har sai ta haɗi gadansa na mulki da yake kwanci shi ƙaruna ɗin falon mara a ƙaruna zarika na da musa bin rahim yayin da shi ƙaruna ya ga wannan sai ya riƙa yin magiya ga annabi musa alaihissalam ya musa ka tuna zumunta ka tuna zumunta fa ƙara ya ardu kuzihi annabi musa alaihissalam sai cewa yake ya fi ƙasa kama shi kama shi kawai fa aka zatuwa ta gayyabar ƙadamaihi to haka nan ƙasar ta sake ci gaba da kama shi har sai da sawayensa suka ɓace a cikin ƙasar fama zala ya ƙolo ya abdu kudihi a tagayya mata bai gushe ba shi ƙaro yana cewa ya musa ka tuna zumunta ka tuna zumunta ka cece ni shi kuma na musa da suna cewa ƙasa kama shi har sai da gayyabatu wato ƙasar ta haɗe shi ta ɓatar da shi fa wahallahu ilayhi ya musa sai Allah subhanahu ta'ala ya wahayi ga nan Musa mamakin zafin ranka wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwaya ta da daukaka ka da daukaka ta lawai saga sabi la ghasuhu da ya nemi ceto da ni da ya nemi taimako wuri na in ji Allah da na taimake shi Allah da tausayi yake kaga wannan bai taɓa wa Allah sujjada ba ya kafirce wa Allah ɗin gaba ɗaya ya kasance kuma mataimaki ga babban makiyin Allah fir'auna to ɗan uwa yaya kai wanda kake cikin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi imani da shi ka ba da gaskiya da shi kana karanta alqur'ani kana karanta sunnar shi kana sallah kana azumi baka taɓa ɗanɗana gubar kafirci ba da su ɗaya a rayuwarka to ta yaya za ka ji a ranka cewa Allah baya tare da kai cewa har kana da wata bukata wacce girmanta ya kai in ka roƙi Allah ba zai baka ba kaga wannan munana wa Allah zato ne to dubu wannan fa ƙaruna ne fa wanda in ba fir'auna ba babu wanda ya fi shi kafirci amma Allah ya ce da ya nemi taimako wuri na da na taimake shi to yaya kuma kai ka sani cewa ashe duk abin da kake ta roƙa a wurin Allah Allah yana ji kuma yana baka ladan wannan roƙon naka sai ka je lahira za ka tarar ko da baka ga biyan buƙatar a nan duniya ba to ladan Allah yana nan yana tara maka insha Allah wanda ka bi ta kyautata wa Allah zaka wannan kissa tana nan a cikin tafsirin dabari juz'i na 20 shafi na 117 قال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجي فكتفت به الارض سي قسا تا هدي شي الى الارض السفلى har zuwa ƙasa ta can kaskas qala samara ibn jundubi sayyidina samara ibn jundubi yace innahu kullu yawmin yuksafu bihi qamahu cewa shi karuna a kowane wuni ana ƙara luluka shi ana ƙara jan shi a cikin ƙasar tsawon gwargwadon tsawon tsayinsa yuksafu bihi qamatan wato ana jin shi gwargwadon qama guda shine gwargwadon tsawon shi fatablughu bihi al-ardu sufla yawm al-qiyama sai a ranar al-qiyama zai isa zuwa ga ƙasa ta bakwai lalle kuwa yana yana bala'in shan zafi domin turawa sun taɓa yin tono ƙasar jamus su taɓa yin tono cewa wai za su tona sai sun ji inda jahannama take su ne suka tona rami mafi zurfi a duniya ramin sai da ya kai kilomita dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu ba dubu goma sha biyu wato ramin da za a miƙe shi ya kai ya kewaye najeriya wajen sau bayan sun yi wannan isa ga to ai duk da haka da saura saboda sun fara jin wato wani irin zafi da kuma kamar wuta sun fara taɓowa narkakken dutse wanda saboda tsananin zafin da ke ƙasa duwar watsin ma sun fara nan narkewa to suka ce ne bari su ƙara sai sun kai shi dubu ashirin to ai da ƙyar suka ƙara dubu uku ya cika dubu goma sha biyar to daga nan ne kuma fa suka fara cin ihu ihu fa sosai ihu da kururuwa suka fara ji shi fa abun ya ƙara tsorata sai zama kuma babu wani inji wanda zai dan adam ke kerawa wani zai iya yin ƙasa da haka sannan shi yanzu suka haƙura saboda har yanzu ba su da wani inji wanda zai iya zuwa ƙasa da haka saboda wutar da ke ƙasa to kaga yanzu wanda aka ce kuma kullum ana ƙara jan shi ana ƙara jan shi yanzu haka da mutuwar ƙaruna an fi shekara dubu uku kuma kullum ƙara jan shi ake haka ai bala'in ya kai bala'i ƙara muƙatil imam muƙatil ya ce falon ma halaka ƙarunu yayin da ƙaruna ya mutu ƙala banu isra'ila sai banu isra'ila suka ce inna ma a halakahu musa li a kuza malahu wa darahu ai annabi musa alaihi salam ya halakar da shi ne don ya ɗebe mishi dukiya da kuma gidansa fakasafan lahu bidarihi wa mali da haka sai Allah ya sanya ƙasa ta kame gidan nasa ta haɗiye shi da kuma dukiyarsa ba da salasati ayyamin bayan kwana uku Allah ya ce fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai kasance yana da wasu jama'u waɗanda za su taimake shi ba koma bayan Allah wato waɗanda za su tseratar da shi daga azabar Allah ai yamna ƙunahu min Allah wanda za su kare shi daga azabar Allah kuma kana min al-muntasir kuma shi baya daga cikin ababan taimako ai min al-mumtadiina mimma nazala bi ya baya daga cikin waɗanda za a hana azaba ta same su daga abin da ya sauka gare su na azaba wallahu a'lam Allah ne musulmi yana na cikin tafsirin zadul basir na ibn jauzi na shida shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar da kuma imam siriya cikin littafinsa addurar na biyar shafi na ɗari da talatin da takwas ibn abu hatar ma ya rawaito shi ta hanyar ataratu daga samura Allahumma innaka idza qabbalta sallamta ya Allah kai idan ka karba daga mutum ka karba ayyukan mutum to kakan kiyaye shi ko idan idan ka kyale mutum kuma aslamta kakan kiyaye shi wa idza wafaqta alhamta ya ubangiji idan kai wa mutum dace ka datar da shi alhamda to kakan cin sa mishi shiriya wa idza khazalta ittahamta idan kuma ka tabar da mutum to ittahamta kakan tuhume shi اللهم اذهب ظلمة ذنوبنا بنور معرفتك وهداك يا الله كتفيد دا دهن نن ذنوبهم da hasken saninka sanin wato hasken ma'arifarka wa hudaka da kuma hasken shiryarka wa ja'alna mimman aqbalta alaihi ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda irhamarka take fuskantowa gare su fa a'raba amman siwaka kuma ka sanya mu daga cikin waɗanda suka kau da kai ga barin duk wanda ba kai ba wa sallana wal walidina ya Allah ka yafe mana ka yafe wa iyayenmu wa sa'iril muslimin da kuma dukkan jama'ar musulmai amin ya rabb to kaga shi kenan zalunci da kuma ƙetar iyaka mummunan abu ne wannan kuma mutane da yawa suna shiga cikin irin wannan laifin musamman ma waɗanda suke tare da malamai ko suke makwabtaka da malamai da yawa za ka ga mutane suna shiga cikin mutuncin malami sai a ta yi abin da bai dace ba gare shi saboda ai shi ba ramawa zai ba za ga wannan duka zalunci da kuma yin izgiri ga malamai duk wannan bai dace ba ko yin izgiri ga wani abu na addini alkabiratul hadiyati wal khamsun kabira ta 51 al-istitala shi ne kamar rashin kunya da ganin fifiko a bisa sauran mutane ko kuma shiga haƙƙinsu ba tare da wani haƙƙi ba al'insitalatu arab za'ifi wannan mulki shi ne zarci iyaka bisa rarraunan mutum ko kuma wani bawa wanda ka mallake shi wal jariyati ko baiwa wal zawjati ko mace wal dabbati ko dabba wato zarci iyaka wajen yin hukunci a bisa wani wanda kai kafi shi ƙarfi لأن الله تعالى قد أمر بالإحسان إليهم domin Allah madaukakin sarki ya riga ya umarni da kyautata musu bi qaulihi ta'ala cikin fadar sa Allah madaukakin sarki da yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku hada komai da shi wurin bauta wa bil walidayni ihsan kuma lalle ne na hore ku da kyautatawa ga iyaye wa bi zil qurba da kuma abota kusanci wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wal jari zil qurba da makwabci ma abocin zumunci waljarin zunubi da kuma makwabci wanda babu zumunci tsakanin kai da shi da sahibul jambi a sahibul jambi din nan wasu malamai sun ce ana nufin matar ka ta wuri wasu kuma sun ce ana nufin bayi wanda ke tare da kai gwamnati sabil da kuma dan tafarki da ma malakat aymanukum da kuma abin da danshin ku ya mallaka inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakura hakika Allah yana yin azaba ga duk wanda ya kasance muqtalan mai girman kai fakuran mai alfahari قال الواهدي امام الواهدي يجي في قوله تعالى cikin fadarsa Allah mun zuki da yace wa abdullahi wa la tushriku bi shay'an bauta wa Allah kar ku hada komai da shi wurin bauta yace akhbarana ahmad ibn muhammad ibn ibrahim ahmad dan muhammad dan ibrahim al-maharajani ya ba mu labari bi isnadi an mu'adh ibn jabal da isnadin shi har zuwa kan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana mu'adh dan jabal radiyallahu anhu qala yace كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماري na kasance ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya kutura ni akan wani jaki nasa wato ya hauda ni tare da shi fa qala sai ya ce min, ya mu'az ya kai mu'az qultu labbaika wa sa'adika ya rasulullah sai ni ce amsawarka kuma dacewa na gare ka ya ma'aikin Allah qala sai ya ce min, hal tadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah shin kuwa ka san menene haƙƙin Allah akan bayi ko menene bayi suka cancanta da shi a wurin ubangijinsu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai na ce Allah da manzansa ne ya sani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna haqqa Allahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an haƙiƙa kai sani cewa haƙƙin Allah akan bayi shine su bauta mishi kada su hada komai da shi wurin bauta wa haƙul ibari alallahi kuma abin da bayi suka cancanta da shi a wajen ubangijinsu Allah ya aziba ban la yushriku bihi shay'a cewa ba zai azaba ba ga duk wanda bai hada komai da shi wurin bauta ba hadisi ingantacce ne Imam Ahmad da Imam Bukhari da Muslim su suka ruwaito shi wa ibn wa ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina Abdullah dan Mas'ud Allah ya yarda da shi ya ce أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وني بلاربا قوي يزور من ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا نبي الله أوصني يا النبي الله يمن وصية قال يا نبي صلى الله عليه وسلم مشي لا تشرك بالله شيئا kada ka haɗa komai da Allah wurin bauta wa in qutita wa hurrita ko da za a dadda tsanamanka ko da za a kona ka da wuta kada ka yadda ka haɗa komai da Allah wurin bauta wala ta da salata bi waqtiha kada kuma ka bar yin sallah akan lokacinta fa inna zimmatullah domin cewa ita sallah alƙawari ne na Allah wala tashrabil khamra kada kuma ka yadda ka sha giya fa innaha miftahu kulli sharr ita giya da sauran kayan maye irin su wiwi irin su ƙwaya to su ne mabuɗi da kowane irin sharri shi ma wannan hadisin ingantacce ne imamu ahmad da imamu bukhari da muslim sun rawaito shi faɗansa da ya ce wa bilwalide ni ihsana cewa a kyautata wa iyaye yuridu albirra bihi ma shi yana nufin wato yin biyayya ga mahaifa ma'al lufi walilin janib tare da tausasawa da kuma sauƙin hali wala yughlaz lahuma aljawab kada kuma a rika munana ko kaurara jawabi gare su kaje mutum yana yawa mahaifin shi tsaki yana cewa haba baba kaza kaza kaza ko yana yawa mahaifin shi tsawa ko yana mishi ko yana mishi magana cikin fushi daga ji shi kansa ya cewa a cikin fushi ka gaya mar wannan magana mutum ya zama ya tsani ma mahaifin shi ya mar magana to wannan ba daidai ba ne idan ake so duk sanda za ka yi magana da mahaifinka ana so ya zama za ka yi magana ne ta- kamar ta irin mutumin da kake bawa wanda kai wa ubangidanka laifi ya daɗe yana neman ka zai hukunta ka bai same ka ba sai yanzu ka san ka zo ai cikin ƙanƙan da kai da wulaƙantar da kai da ladabi a haka za ka mishi magana to kamar shi gina haka za ka yi mahaifinka magana duk sun za ka yi mar magana in shi ke magana da kai banda da yana magana da kai kana wani abu in rubutu kake yi mahaifinka yanzu zai maka magana ajiye rubutun in karatu kake yi mahaifinka yanzu yana magana ajiye karatu in wani aiki kake yi mahaifinka yanzu yana magana daina aikin ka tsaya ka saurare shi kada ya zamto mahaifinka na maka magana kana ratsa waya wannan duka raini ne da rashin sanin haƙƙi wala ya haddin nazara ilaihim a karfin mutum ya rika kaifafa kallo zuwa gare su mutum ya rika zirawa ida- iyayensa idanu yana kallon su iri iri wannan shi ma ba daidai bane ko za ka yi masa magana sai ka zira mar ido sannan idan kana ganin nasa sannan kai mar magana wannan ba daidai bane rashin kunya ce Wa- wala yarfa'u sautahu alaihima kada kuma mutum ya rika daga murya akan nasu shi yayi magana a hankali kai kana yi da ƙarfi ni wallahi an tsane na gidan nan ni kaza kaza kaza wannan ba daidai bane bal yakunu bayna aydihima bar dai mutum ya kasance a gaban iyayensa misal al-abdi bayna yadayhi sayyidi kamar misalin bawa a gaban ubangidansa wanda in ya so ya yanka shi in ya so ya sayar da shi in ya so ya daure shi bawansa ne dukiyarsa ne to kamar haka da kai da dukiyarka da duk abin da ka mallaka mahaifinka ya rika ji a ransa cewa ya isa da kai ɗari bisa ɗari ya isa kuma ya taɓa dukiyarka ya yi abin da ya ga dama da ita amma daga lokacin da ka zamto kai kana da rufin asiri amma mahaifinka sai dai ya nemi alfarma a cikin dukiyarka a hakan ma sai ka ga dama kamar to ka sani wallahi kai tsinanan ɗa ne ba wai sai mahaifinka ya ce wani Allah ya tsine ma ba wallahi kai tsinan ne kai tsine inda ya zamto akwai gaskiyar da mahaifinka yana so ya gaya maka amma ya kasa faɗa saboda tsoron halinka inda ya zamto za ka yi ba daidai ba amma mahaifinka ba zai iya maka magana ba saboda tsoron halinka sai dai ya sanya wani ya ma magana ko ya kirawo abokai ya ce ku samu mutumin naku ba kun ji yayi kaza yayi kaza saboda shi ba zai iya maka magana ba dai yana tsoron halinka to wallahi kai asara kuma ka tabbata kai tsinanne ne ba wai sai an ce maka wannan a wannan Allah ya tsine maka ba idan ya zamto zaka fifita matarka ko yar gidan waye ka fifita ta akan mahaifiyarka ko da mahaifiyarta ta ta ce ba ta da gaskiya to wallahi ka tabbata tsinanne kuma tabbas kai ba irin ƴaƴan da biyayyar iyaye za ta kai su zuwa aljanna ba ne sai dai in wani abin ya kai ka daban amma dai ba dai biyayyar iyaye ba in dai har za ka iya fifita matarka matar da sai da ka girma ka balaga ka ganta iyayenta suka yaba da tarbiyyar da uwar taka ta baka sannan suka baka ita kuma ka zo ka fifita ta akan uwar taka to dalle mutum ya gama yin asara ai tsakanin ɗa da mahaifi kamar da nake nisha faɗa a gun Allah babu zancen cewa ai ni ne da gaskiya ba wannan ba ne kotun Allah ba kotun duniya ba ce ina kotun duniya ne in ka kai ubanka ƙara in alƙalin shi ma irin ka ne sai ya baka gaskiya watakila ai dukiya ta ce ya taɓa ai kuɗi na ya karɓa bai ban ba watakila alƙalin sai ya baka sai ya baka gaskiya in shi ma irin ka ne bai san darajar iyaye ba. amma a kotun Allah da kai da duk abin da ka mallaka na babanka sai yadda ya ga dama ya yi babu wani abu daga cikin abin da ka mallaka wanda ya fi ƙarfin mahaifinka ya taɓa kuma kamar yadda ka san cewa duk wani ƙarfinka da lafiyarka kana daidai da ka yi amfani da shi wajen neman aljanna to haka nan duk abin da ka mallaka daidai ne ka yi amfani da shi wajen kyautata rayuwar iyayenka domin sun gama maka komai suka hai- sun haife ka baka san komai ba ba ka ji ba ka gani ba ka iya tafiya ba ka komai suka uwarka ta ciyar da kai da wani bangare na jikinta nonanta ka rika sha shi ne kaɗai abincinka aƙalla ka kai wata shida ba ka iya cin komai sai iya wannan karayi a ba kai yanzu za ka iya sayowa wata ƙasuwar banza wai matarka za ka iya sayo mata tsire ko nama ta ci ta ci abu mai kyau mahaifiyar kuma ta ci tuwo miyar kuka ta kwanta a duk wannan kurakurai ne wanda matasa suna yi amma wallahi duk wanda kaga yana yin wannan jin rufin asirinsa to ka zuwa mar ido wallahi yana gab da ya tuntsire ko tuntsire wanda ba zai tashi ba har abada sai dai in tuba yayi domin duk wanda yake da dafin bakin iyaye a jikinsa to wannan kan ba shi babu samun kwanciyar hankali wallahi ba zai samu ba lokacin da yake buƙatar kwanciyar hankalin in shekaru sun fara yawa a sannan iya ƴaƴan shi za su rama dukkan abin da ya yi wa iyayensa har da ɗoriya kawai kenan babu ranar babu ranar da zai ji shi yanzu zuciyar shi ta samu nutsuwa ba wannan ranar to da haka lallai ne ƴan uwa mu kula sosai da haƙƙin iyaye kamar yadda shi bawa a gun ubangidansa da shi da duk abin da ya mallaka duka na ubangidansa ne kai ma da kai da duk abin da ka mallaka duka na babanka ne na mahaifiyarka ne duk yadda suke so haka za su yi. kuma bai kamata ya zama kana da wani mashawarci wanda ya fi su ba na sani eh akwai daga cikin iyaye akwai wanda suna da wani irin yanayi ko wani irin yanayin hali haka irin nasu wanda yake marar daɗi da ma ka san cewa mahaifinka ko kashi yake ci don hauka sai ka san yadda za ka yi ka zauna da shi lafiya ku rabu da shi lafiya shi ne aljannar ka shi ne wutar ka to da ka dalilin ya'ya a kula amin ya rabu tun ya kasance lalle a gaban iyayen shi tamkar bawa a gaban uban gidansa ta zallulan saboda kankan da kai lahu ma gare su kaulu faɗar shi Allah subhanahu ta'ala da yace wa bizul qurba ko gartawa ga ma'abota kusanci ai ala yasiluhum shine ya sadar da zumuncinsa wa ya ta'attafu alaihim kuma ya rika nuna soyayya da kulawa gare su ba abota zumuncinka kenan kawunnanka ƴaƴan kawunnanka baffaninka ƴaƴan baffaninka da dai sauransu ta ma da marayu yarfaqu bihim shine mutum ya rika tausasawa gare su waydunihim ru'usan kuma ya rika kusanto da su zuwa gare shi wani masakin da miskinai bibazlin yasirin ce ta hanyar wato ba su duke shi duke shi ce da su duke shi wa raddin jamilin da kuma mayar musu da jawabi mai daɗi idan zai magana da su miskinai din kada mutum ya zo maka bara gidanka ko wurin sana'arka ka gaya mar mummunar magana ka ba shi sadakar amma kuma ka gaya mar mummunar magana to wannan sai ya zamto mummunar magana taka ta shafe ladan sadakar shine wanda Allah ya ce cewa la tusdu sadaqatukum bil manni wal azab kada ku ɓata sadaƙoƙinku da gori da kuma mummunar magana da haka mutum ya kiyaye warjar jirgurbe da kuma makwabci mabocin zumunci ya'ani allazi bainaka wa bainahu qaraba shi da makwabci wanda tsakaninka da shi akwai zumunci falahu haqqul qaraba to shi yana da haƙƙin zumunci wa haqqul jiwar da kuma haƙƙin makwabtaka wa haqqul islam da kuma haƙƙin musulunci kaga haƙƙin uku kenan waljarin jirbi da kuma makwabci amma manisanci huwa allazi laysa bainaka wa bainahu qaraba shine makwabcinka wanda tsakaninka da shi babu zumunci ma'ana ba dan uwanka da jini ba yuqalu rajulun junub ana cewa mutum manisanci idan kana gariban idan kasance mutum ne bako mutaba'idan ahlan wal ya riga ya bar iyalansa wa qaumun ajanib ana iya cewa ana cewa kuma mutane manisanta wal janaba ma'anar janaba shine al-bu'd nisanta an Aisha radiyallahu anha an karbo daga nan Aisha radiyallahu anha annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala cha manzo Allah kira da mutum Allah saboda gare shi yace ma zala jibril yusini bil jam malaika jibril bai gushe ba yana min wasici cewa ya muhammadu ka kula da makwabci ya muhammadu ka kula da makwabci kullum sai ya ga min wannan atazanantu annahu sayyidu asirin na yi tsammanin cewa mala'ika jibrilu zai ce makwabcina zai gaji hadisi ne ingantacce wani anas bin malikin radiyallahu anhu qal an karɓo daga sayyidina anas dan malik Allah ya dinda shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da mun Allah subhanahu gani shi ya ce innal jara la yata'allaqu bil jari yawm al qiyamah lalle haƙiƙa ran al qiyamah makwabci wallahi zai shaƙe wuyan makwabcinsa wato ya ratayu da shi yau mun kiyama a ranar kiyama ya ƙuru yana cewa ya rabbi ya ubangiji a aw sa'ata ala akhi hadha ka yarwatawa wannan dan uwan nawa makwabcin nan nawa wa qatarta alayya ni kuma ya ubangiji ka talauta ni umsi dawiyan ina yammanta wato ina kwana dawiyan ciki na dan fari ban ci komai ba ina kwana da yunwa wai musi hala sha'aban shi kuma wannan yana yammanta a koshi salhu ya ubangiji tambaye shi lima aghlaqa babahu wa harramani ma qad wasa'ata bihi alayhi me dalilin da yasa kullum kofar gidan shi a rufe gate din shi kullum a rufe ya kawo yan sanda ya aje a bakin gate din shi ya hana ni abinda ka yalwata ka bashi dofa irin abin da yanzu ake yi idan ka isa kai ne wani shikenan sai ka je ka sayo gate kamar na dubu ɗari uku na dubu ɗari biyar gate na miliyan guda ka sa wa gidanka ka yi katangar ka katuwa doguwa wacce ko gobara ake yi a gidan makwabcinka sai gidan ya kone kurmus ba ma san me ake yi ba kana gidanka ko ihun shi ba za ka ji ba ko ihun shi ba za ka ji ba makwabcinka ya kwana da yunwa ya wuni da yunwa ba za ka ji ba ba ma ka sani ba kuma hakan mutum wai ici kuma yana neman aljanna in ramadan ya kama makwabcinka ba shi da abin da zai ci ba shi da abin da zai buɗe baki amma za ka biya wa ɗanka tun daga kan ɗan shekara ashirin a cikin ‘ya'yanka har zuwa ɗan shekara goma kai wani lokacin har da ɗan tatata ma wanda kwanan nan ya fara tafiya sai kai shi ɗan shekara uku shi ma an biya mar ajiye da shi umra da azumi ya biya wa matarsa da kanwar matarsa sun tafi da 'ya'yansa wajen guda takwas da an tafi an tafi umra nan kuma a gida ga makwabtan shi nan suna kwana da yunwa suna wuni da yunwa da azumi babu abin buɗe baki ko babu abin yin suhur yanzu tsakani da Allah yanzu wannan anya yanzu wannan in ce in dai ce labbaika anya ubangiji ba zai tsine mar ba kuwa saboda Allah ya kamata fa mutane a rika dubawa kowanne zamani da irin yadda yake zuwa kowanne irin zamani da irin yadda yake zuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mu lura wani ya zo ya ce mishi ya rasulullahi me mahimmicin aiki ya ce mishi yin sallah akan lokacin ta wani ya ce me mahimmicin aiki ya ce mishi ka ciyar da miskinai wani ya zo ya ce me mahimmicin aiki ya ce mishi jihadi kuma duka annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yi kowanne ya ba shi amsa ne bisa gwargwadon lokacin da ake ciki da kuma gwargwadon shi mai yin tambaya a wannan lokacin da muke ciki a yanzu babu aiki mafifici da za ka yi a yanzu dai fiye da ka ciyar da mutane a yanzu dai wanda ya ciyar da mutane ya koma gida ya kwanta ya tabbacinsa tun bayan sallar isha'i har sai an kira a salafi tashi ya alola ya tafi masallaci wallahi ladan shi ya fi na wanda ya kwana yana sallah a yanzu ne a wannan halin da muke ciki ka ɗauki nauyin ɗan talaka ƙwaya ɗaya ko ɗin ɗan uwanka ka ɗauki nauyin shi ka riƙe shi a hannunka kai ko da yana gaban iyayen nashi ma ka ɗauki nauyin karatunsa ko ka ɗauki nauyin kai shi gurin da zai koyi sana'a ya koyi sana'a da zai riƙe kansa ya taimaki iyayensa a yanzu ne halin da muke ciki wallahi ya fi gina masallaci masa na faɗa na ƙara faɗa yanzu ya fi ka gina masallaci a yanzu a yanzu har da muke cikin masallatan ake so a gina ba masallaci ba da za a wannan duniya da muke rayuwa a yanzu ba inda za ka yi tafiyar rabin kilomita ba ka tarar da masallaci ba sai dai babu ɗan adam abu haka ne ko jama'a eh to to tsakani da Allah yanzu akwai garin da za ka iya tsallake gida goma in dai ba Abuja ba ka tsallake gida goma ba gidan da aka kwana da yunwa ko aka wuni da yunwa ka tsallake gida goma da ka kirga gida goma babu gidan da ake bukatar taimako a wannan gidaje goma an dai ba a abuja ba da ni da iya sani na idan inda ma wata unguwa ce haka wata aka ware ta iya yan majalisu ne a gun ko ministoci ne a gun ko ta masu kuɗi ce dama wannan unguwar in dai ba irin haka ba in dai irin ya ku bayi ne haka cikin gari duk birnin taka wurin kano ne kaduna ne jos ne bauchi ne bambace ko ina ne yau ba suna mai duguri ga har da ke cikin na yaki da irin suka tsana wanda mutanen ƙauye waɗanda bandit yan ta'adda sun koro su sun dawo cikin gari suna nan suna ta bara amma wani yana ganin wa'annan ɗin sai ya tsallake su sai je ya ɗauki kuma wani gagarumin kuɗi sai ya kai wurin wa'azi ko ya kai wani masallaci dan kawai a ce alhaji wani ya kawo miliyan kaza a ce Allahu akbar a wasu kabbara to wallahi wannan din wannan miliyan ɗayar ko miliyan goma da ka kawo aka yi baka bara wanda ya tsaya a gefen titi ya sai fantekar kunu ko ya sai fantekar ƙosai ya ba wa miskinai masu bara ko 'yan gudun hijira wallahi ya fi kalada musamman idan ya kyautata niyyar shi wallahi ya fi kalada nisa ba kusa ba mutane al'umma ana buƙatar taimako ana buƙatar taimako wallahi mutum ya yadda zai yi ganin cewa ya ba da taimako wajen gina rayuwar wani wasahibu bil janni abin da ake nufi da wasahibu bil janni nan qala ibn abbas wa mujahid al imam mujahid da kuma malamin sa abdullahi dan abbas suka ce huwa rafiqu fi safari asahibu bil janni nan shine dan uwan tafiya abokin tafiya lahu haƙul jiwari wa haƙul soba yana da haƙƙin makwabtaka da kuma haƙƙin abokantaka wabin sabili ma'anar wabin sabili dinnan huwa baifu shine baƙo yajibu iqra'uhu ya wajabta ka sauke shi ga miji garan baƙi ila an yabluga haisu yurid har ya kai inda yake nufi wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace huwa abiru sabilin shine dan tafarki tu'uyihi wa tut'imuhu shine ka taro shi zuwa gare ka kuma ka ciyar da shi hata yarhala anka har dai ya tashi tafi ya bar wurin da kansa wa ma malakat aymanukum da kuma abin da damshin ku ya mallaka yuridul mamluk yana nufin bayi yusinu rizqahu mutum ya kyautata wajen abin da zai ba su na ci isha wa yafu anhu ko mutum ya afuwa ga bawansa fi ma ya kuɗi cikin abin da ya yi na kuskure faɗansa kuma da ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muktaran fakura lalle Allah yana yin azaba ga wanda ya ga wanda ya kasance muktalan mai girman kai fakuran mai alfahari mai yawan alfahari mai takama Abdullahi da Abbas ya ce yuridu bil muktar yana nufin al muktar din nan al azim fi nafsihi mai jin girma a zuciyar shi alladhi la yaqum bi huquqi llahi wanda wannan girman kan nasa yasa baya kulawa da haƙƙin Allah war fakhur ma'anar fakhur kuma huwa alladhi yafkaru ala ibadillahi shine mai yiwa mutane alfari da girman kai bima khawwalahu Allah min karamati saboda abin da Allah ya bashi na kyautatawarsa wa ma aqahu min ni'ami da kuma abin da Allah ya bashi na ni'imominsa alhamdulillah ina ganin insha Allah ana za mu dakata inda mai tambaya kwaya ɗaya ko biyu sai a yi na bismillah alaikum salam na na na na yana tambaya ne game da kiran sallah wani yana cewa hayya rasulat yana daure tawo din nan ko wani kuma wani kuma ya ce hayya ala fala to menene dili ya ake idan ake dili shine hayya ala salat hayya ala salat sadun na salat sannan kuma salat da ha'u sakti wato kamar hakuri mutum zai daure ana salatu hayya alal falah kuma haƙarmi ne abu hayya alal falah hayya alal falah na sawa ko za ka yi tambaya ne game da masu hayya alal sai a yi su hayya alal sai a yi su wannan ba shi da asali ko kaɗan a cikin kiran sallah mun karanta littafin iziya da ku anan har muka yi muka ƙari kun ji hayya ala ai shiru kun ji shi a wai kun ji an ce ana yi to to ba a yi babu shi wannan mutane suka kirkira kuma tabbas yana iya bata wa mutum ladan kiran sallar to me dalilin boyewar ma'anar da hayya hayya ala salati shine ku tawaye zuwa sallah to kace hayya ala ta yi shiru hayya ala falahi kuma ku zo ku tawo zuwa ga rabauta to kace hayya ala ka yi shiru ku tawo zuwa ga ku dawo zuwa ga kai shi tumi ma'anar haka wala duk wannan yana daga cikin talbisi na iblis wani abu na ibada wanda yake mai muhimmanci irin kiran sallah wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa ta harshen annabinsa cewa masu kiran sallah adwalu a alaqan yawmal qiyama su suka fi kowa tsawon wuya a ran qiyama a cikin wani hadisi har ila ina jin na ko a cikin sunan kubra ne ta bayhaqi ko shu'abul iman na dai ga hadisi yace wanda ya shekara biyar yana kiran sallah to kai tsaye ya samu tikiti na aljanna to a matsalar shine mutane ba sa neman ilimi kawai da ka mutum yake yi yadda ya ji ana yi kawai shi kenan shi ma sai ba haka bane dole sai an tashi an nemi ilimi ko ka shekara nawa kana yi kana yin ibada dan ka ƙara samun ladan ka a wurin Allah ka ƙara yin abin da ikhlasi ka samu ladan ka a wurin Allah babu laifi ka je wurin malami ka ƙara koya don ka ƙara ƙwarewa da wajen yin abin ka biyu domin shi Allah ya yi mu ne liya buluwa kuma ayyukum asanu amala ya jarrabe mu da rayuwa da kuma mutuwa dan ya jarrabe mu ya ga waye zai fi kyautata aiki ba wai yawan aikin ba a'a kyawun sa shi Allah yake nema saboda haka bayan kyautata niyya ko mutum ya kyautata aiki sai Allah ya karba insha Allah na ƙarshen ta biyu na'am Na'am. Ladan ne ya makara bai wuto da wuri ba har alfajir ya riga ya keto to in alfajir ya keto din nan sai yayi kiran sallar nan duka guda biyun yayi na farko sannan yayi as-salatu sannan ayi sallah ko ko ya zai abin da ya kamata ladan yayi shine kawai iya as-salatu nan zai tunda alfajir ya riga ya keto ba wajibi ne sai an kiran sallar biyu ba shi na farkon ana yi ne saboda mutane sun cewa a lokacin sallah ya kusa shi ne dalilin wannan kiran farkon saboda mutane su farfarka daga baccin shi kuma kira na biyu a gaya musu cewa yanzu ba lokacin sallar ya riga ya yi shi wancan na farko an yi ne saboda mai bacci ya farka wanda yake a farke amma yana da dauda a jikin shi ma'ana janaba ya je kokari ya tsarkaka shi ne ma'anar na farkon shi kuma wannan na biyu in ka tashi daga barcin ko kana wasu na fulfuli kafin hudowar alfajir to in aka yi wannan nabiyun ana sanar da kai cewa alfajir ya keto saboda haka ka baro gida yanzu ka taho masallaci kaga tunda ya riga ya makara har wata kilma masallacin an sun cika in yazo kawai iya salatin zai ita ma saboda an riga an saba ne shikenan tunda cika sunnar kiran sallah din sai kira ko shikenan malam ibrahim sallallahu alaihi wasallam sai mu addu'a na'am نعم نعم to eh yawa to tambayar ita ce ya ce a karatun da na gaba da ya gabata na ce mutum ya kyauta zumuncin sanasa na kansa da kuma na iyaye ne kai baka fahimci menene zumuncin ka na kanka menene na iyaye ba akwai zumunci wanda yake naka ne ba na iyaye ba mafi yawan zumuncinka tabbas na iyaye ne amma abin da ya shafi zumuncin tsakaninka da surukanka ai ba na iyayenka bane naka ne ko misali abin da ya shafi tsakaninka da abokanka kaga wannan zumuncin shi ma kaga naka ne ba na iyayenka bane zumunci ne wanda yake ba na jini ba amma kuma yanayin zamantakewa shi ya hada shi kuma surukai kaga wannan shi ma zumunci ne saboda mutane suka yi da suka baka yansu kaga ai sun zama tamkar ƴan uwa abin da ya shafe su ya shafe ka abin da ya shafe ka ya shafe su don haka babu lifin Allah ya ba mutum dama bayan ka kyautawa naka na wajibin kannan ka yayunka sannan sai kuma ka dawo bangaren su da kanka su ma ka yi musu ka wakilci matar ka wajen kyauta musu wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المدينه الى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت رهين subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin